بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبود godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na litinin 11 ga watan jumada al'ula a shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine biyu ga watan uku a shekara ta 2015 na lissafin miladiya a ci gaba da darasinmu na littafin tajiridi tauhidil mufid na malam al-mukrizi rahimahullahu ta'ala za mu tashi a darasinmu na 29 haka ne ko? makon da ya gabata a darasinmu na 28 mun yi magana akan abin da malamin ya ambata dangane da waɗanda da ya ambata cewa ba su girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba ko daga cikinsu ya ce wanda duk ya sanya wa Allah mata ko ɗa to shi ma bai girmama Allah haƙiƙanin girmamawarsa ba ko kuma ya riya ya ɗauki aƙidar cewa Allah yana shiga cikin halittarsa an muka yi magana akan nau'o'in wannan abu abinda ake ce ma taƙammusi ko kuma hululi cewa Allah na shiga jikin bayansa akwai hululi akwai ittihadi akwai kuma wahdatul wujud to waɗannan abubuwa dukkaninsu saɓanin abin da yake daidai ne haramun ne ko kafirci ne mutum ya kudurci cewa Allah subhanahu ta'ala na shiga jikin bayansa ya bayyana da sura irin tasu bayan yi magana akan wannan da abin da ya shafi masu aƙidar cewa komai Allah ne sai kuma yi magana akan rafidawa 'yan shi'a da yake shi yace su ma waɗannan ba su girmama Allah hakikanin girmamawa su ba domin me a aƙidar su ta shi'a duk mutumin da ya da aƙidar shi'a to aqidar da yake faɗa ita ce Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makiya ahlul baiti wanda a yaran shi'a sahabbai suke nufi da wannan ko suna nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda auren su kafirai ne kuma makiya manzo ne makiya ahlul baiti ne to cewa kuma Allah ya ba su nasara bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ci gaba da ɗaukaka addinin nan da yaɗa shi kuma Allah ya bar su suka ci gaba da aikin su suka yi shugabanci suka kai musulunci inda bai kai ba ai Allah ya taimake su to ka yadda cewa waɗannan makiya ne na annabi makiya ne kuma na ahlul baiti sannan Allah ya ɗaukaka su to wannan baka girmama Allah da ya kamata mun fahimci shi ma wannan gudu sannan har yake cewa wannan kuma an ɗauko wannan aƙidar ne daga aƙidar yahudawa da nasara dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su a ganin su annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne ya aiko shi ba a gurin su makareci ne a wurin su yayi wa Allah ƙarya ya kawo ya zo da littafin da ba a saukar masa ba to ya za kuma Allah ya taimake shi ya zama cewa shi ya ci gaba da jagoranci duniya sai da ta koma shekara 800 karkashin tafiyarsa ko fiye da haka ma'ana har zuwa lokacin da shi malam ya rubuta littafinsa yawa mu ne yanzu nan kun ga har shekara 1100 na a wasu wurare na duniya duk musulunci ne ke tafiya kuma wannan manzan dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka biyo alqur'ani shi yazo da wannan kuma shi Allah ya taimakawa musuluncin nan ya idan makaryaci ne kaga kenan Allah ya taimakawa makaryaci to ka yadda Allah zai taimakawa makaryaci to baka girmama Allah yadda ya kamata shine dai abin da ke nufi to inda zamu tashi yau shine inda yake cewa ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون شافي نسبة عند ديكو يوا يتي حكا من زعم وند يليا أنه تيوى لا يحيي الموتى تيوى ألا بازي لا يد متتوبة waɗanda suka mutu Allah ba zai tashe su ba wanda duk ya ɗauki wannan aƙidar to shi ma ma qadarahu ma qadara Allah haqqa qadrihi bai girmama Allah haƙiƙanin girmamawa ba wanda kuma har yanzu suke cewa wala yab'athu man fil qubur Allah ba zai tada mutanen da suke cikin kaburuka ba nan fil qubur a imma hissan abinda da ake nufi shine wanda Allah madaukaki ya kaddara musu mutuwa kun ga can a baya ya ce annahu la yuhyil mauta ko wannan na farko kenan to umuman sawa'un wanda aka sa a kabari ko ko wanda ba a sa a kabari ba domin ba duk matacce yake samu a sa shi a kabari ba akwai wanda kura ce ta cinye namun daji suka cinye wani ya mutu a ruwa kuma ba a fito da shi ma an masa sallah ba to kun ga wannan dai matacce ne to Allah zai raya shi haka nan wanda ke wanda aka yi masa sallah aka buɗe ƙasa aka sa shi a cikin kabari shi ma Allah zai tashe shi to waɗanda suke tsammani kuma suka yi aƙidar cewa Allah ba zai tada waɗannan ba to haƙiƙa su ma ba su ƙaddara Allah haƙiƙanin takdirin da ya kamata ba wato ba su ƙaddara shi su girmama shi haƙiƙanin girmama wanda ya dace ba me yasa Allah zai tada waɗanda suke cikin kaburka li yubayyana li ibadihi dan ya bayyana wa bayinsa allazi kanu fihi yakhtalifun ya bayyana musu abin da suka kasance suna aikatawa ai suke sabani a kansa duk abin da muka yi sabani a kai to Allah zai tashe mu ran tashin alkiyama kuma duk za a gaya mana mun yi saɓani akan kaza mun yi saɓani akan kaza mun raba kai akan kaza wannan ya buwa ne wannan ya buwa ne wannan ya buwa ne wannan ya buwa ne duk sai an yi bayanin sanar tashin alkiyama me yasa aka kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai an ji wa ya'lamu alladhina kafaru kuma waɗanda suka kafirta su san annahum kanu kadhibi cewa su makaryata ne wannan duk Allah ne fa wannan iktibasi yayi daga alqur'ani maganganu ne tabbace a cikin alkur'ani cewa na farko duk sabanin da muke a duniya to Allah subhanahu wata'ala zai bayyana mana shirin tashin alkiyama duk kowane sabani sannan kuma waɗanda suka kafirta nan tashin alkiyama sai Allah ya tabbatar musu cewa su ne makareta ba za a yi abin haka kawai yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta ba sai an tabbatar wa kafirai cewa su ne ba su yi addinin gaskiya ba a duniya shi kansa wannan kuma wata ni'ima ce ga muminai da ɗaukaka ga muminai da kuma ƙarin ƙasƙanci ga kafirai ku yi ido hudu da su waɗanda suke ce muku addinin ku ba shine daidai ba a duniya sai a haɗu ran lahira Allah tabbatar musu cewa lallai su ne waɗanda ba akan abin da ke daidai ba wannan kenan abin da ya shafi imani da ta da mutane bayan an mutu mun sani rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida rukunin imani guda shida sanannu al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai wal qadri khairihi wa sharrihi wal yawmil akhir din shi ake nufi a babin wannan bangare na imani da ranar ƙarshe a cikin littafan da malaman musulunci suka rubuta a babin aqida fage ne da yake da faɗi kuma malamai sun gutsutsura shi sosai an yi bayanai gwargwadon dalilan da suka zo a cikinsa a wannan fage akwai abin da ya shafi buhuf ko mabahis da suke da alaka da rayuwa nan ta duniya lokacin mutuwa duk akwai bayanin me za a wa mutum idan mutuwa ta zo masa tun daga nan ake fara tattaunawa a babin aƙida akan wannan matsaloli na al'imanu bil yawmil akhir sannan kuma idan mutum ya mutu me yake faruwa wannan shine ake cewa al-hayatul barzakhiyya rayuwar barzakhu rayuwar barzakhu rayuwa ce da take daukar ma'anar waɗannan abubuwa biyu rayuwar kabari da ma wanda ba sa shi a kabari ba ko ba a kabari aka sa mutum ba to za a zo a yi masa waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin za su auku idan mutum ya mutu shi na farko fitnatul qabri fitina abin da ake nufi shine tambaya duk wannan da mun karanta a darasin alamu sunna makumanta za a tambayi mutum a kabari akan abubuwa uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka mutumin da ya amsa wannan sakamako ya ce a ci gaba da masa ni'ima a kabari wanda bai amsa ba a ci gaba da masa azaba hatta shi kiyama sannan akwai abin da ya shafi ni'iman nan da azaba wannan shi ma mabahis ne da ake da tattaunawa ko ake tattaunawa a kansu a wannan babi a littafin aƙida sannan abin da ya shafi ta da mutane matattu ran tashin alƙiyama za a busa kafo duk wanda ke cikin kabari ko kafin nan za a busa kafo duk mai rai ya faɗi ya mutu wani shi ne bushi na farko sannan za a yi bushi na biyu duk wanda ke cikin kabari shi kuma ya tashi da wanda ya mutu da can da wanda ya mutu bayan busa lokacin busa kaho na farko duk sai kuma su tashi bayan an yi bushi na biyu sannan kuma sai a kada mutane sai a tafi gaban ubangiji subhanahu wataala sai a yi hisabi da kuma abubuwan duk da za su auku a wannan wuri da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shafa'atul kubra da kuma yadda za a yi hisabin da kuma bi da za a yi ta kan sirati da kuma abin da ya shafi haudun manzan Allah duk dai wannan mun karanta su to duk wannan yana cikin abin da ya shafi al-iman bil yawmil akhir amma nan abin da malami yake magana akai gefe ɗaya ne shine abin da ya shafi ta da mutane bayan sun mutu wannan abun zamu ga a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya bi hanyoyi guda uku wajen tabbatar da wannan abu kamar da wasu malamai suke ambatawa hanyar farko bayanin shubuhar da kafirai suke da ita mun san shubuha abin da yake kamar dalili ba dalili ba abin da yake kama da gaskiya ba gaskiya ba da wani wanda ya karkace zai makalkalewa yana ganin gaskiya ne ashe ba gaskiya bane shi ake ce ma shubuha Allah zai kawo shubuhar tasu sai kawo mata raddi a wani wurin kuma za mu ga zai kawo dalilin ne cewa za a yi tashin alkiyama za a tada wanda suka mutu sannan kuma sai kawo maganar kafirai ɗin a wani wurin kuma za mu ga labari kawai zai bayar cewa lalle ƙaf'an babu kokonto za a mutu bayan an mutu kuma za a tashi a cikin alkur'ani duk abin da Allah muke magana a kansu za ka iya kasa su zuwa wannan kashin guda uku duk ayoyin alkur'ani mun ga kamar misali shubuhar babbar shubuhar waɗanda ba su musulunta ba ma'ana kafirai musamman zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo musu da alkur'ani babbar shubuhar su dangane da tashi bayan an mutu ita ce ya za a yi su abin da suke shaidawa in an mutu an sa mutum a kabari to jikinsa yana rididdigewa ya rididdige ya haɗe da ƙasa ya zama ƙasa to ya za a yi wanda ya zama haka sannan a tashe shi ai a qur'ani akwai wannan abun da yawa Allah madauki a wurare da yawa ya faɗi wannan duk ya nuna mana cewa istib'adin nan da suke da shi babbar shubu hasu shine wannan istib'adin ma'ana nesanta abin kamar da Allah madauki ga mana a suratul qaf qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد سأل من موسى ردي قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ su abin mamakin su shine lokacin da manzo ya zo musu da littafi suna cewa haza shay'un ajib wani al'amari ne wani lamari ne abin mamaki a idan mitna yanzu mu mun mutu wa kunna turaban mun kuma zama wato ƙasa sai suka ce ina dalika raj'un ba'id ai wannan kome ne wanda yake mai nisa ai ba zai yiwu ba sai Allah ya ce musu qad alimna ma tanqusul ardu minhu mu kuma mun san abinda kasar take ragewa daga jikin su duk mun san shi kaga dai wannan nuna karshen ilimi kenan cewa idan an sa mutum a kabarin bayan an tafi yaushe ya fara ribewa yaushe ya fara lalacewa yaushe tsutsotsi za su fito daga jikinsa don mun san tsutsotsin ba daga wani wuri suke zuwa ba fa ko daga jikin nasa ne za a halicci tsutsotsin suna ci in kuma da wasu halittun su ma su ci to duk abin da aka rage idan na ran farko ko bayan ya fara ribewa an gutsiri ko mai kankantar naman da aka gutsira a jikinsa Allah na sane da shi shine ma'anar wannan qad alimna ma tanqusul ardu da abin da yake fara zabtarewa ya zama ƙasa ɗin a hankali duk mun san shi to yaushe kuma za a ce mai yin wannan a ce ya kasa ta da abin da ya matar waɗannan abubuwa duk Allah dai maɗauki in mun karanta a cikin alkur'ani ya bi hanyoyi da dama na tabbatar da cewa hakikatan in an mutu to fa za a dawo ma'ana ba a duniya ba za a tada mu a ran tashin alkiyama har Allah maɗauki a suratu yasin yana ba da labarin ɗan adam wadda lana مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يا الله باش أمسى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أقول وضرب لنا مثلا يبقى من مثالي yana cewa man yuhyil idama wa hiya ramim wane ne zai iya ai ma'ana la ahada yastati'u an yuhyiya shi a ganin sa babu wanda zai iya rayar da kashi bayan ya riddige ya koma wani abu daban sai Allah ya tambaye shi kul ka ce wa manzo Allah sun agaya ba kul ka ce yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya tsirar da kashin tun karan farko to shine dai wanda yake zai dawo da kashin nan ya dawo da shi jiki kuma sannan a ta da shi ya zama mai rai waɗannan da in kana karanta alkur'ani akwai su wurare daban-daban ba don komai ba sai saboda mushrikai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da tashin alkiyama ba me yasa ba su yarda da tashin alkiyama ba mun san mushrikai suna da bambanci da ahlul kitabi ko ahlul kitabi yahudu da nasara a littafansu akwai imani da tashin kiyama duk da cewa a rubuce-rubucen yanzu da yake hannun yahudu da nasara musamman kirista abubuwan da suka shafi tashin kiyama yan kaɗan ne yan kaɗan ne kunga ko aljanna hibin kawai suke cewa ko zancen aljanna da zancen wuta yana da humudi a cikin ma'ana ba a bayyane ke sosai ba addinin kirista a addinin yahudanci akwai shi sosai da faɗi kusan irin yadda yake a musulunci illa dai karkacewa da abubuwan da suke da su yahudawa suka haifar da shi mun wannan filin dai a babin a yadda suke abin nan fili ne na na ilimi sosai filin suna ce masa eschatology a babin aqida fili ne na ilimin me zai faru bayan an mutu to a wurin yahudu akwai shi da fadi a wurin kirista ko akwai kaɗan duk da dai a rubuce-rubuce ina ina zancen littafansu na bible nake nufi amma malamansu sun yi rubuce-rubuce cikin abin da suka fa'idanta da shi daga yahudawa to me dalilin da ya sa muka ga a ƙur'ani wannan abin da yawa amma kuma duka mafi yawa ba dangane da ahlil kitabi ba sai dangane da mushrikai domin mushrikai su wannan littafan ba su zo musu ba shi yasa suke mamaki suna mamakin ya za a ce ga wani ya zo yana ba da labarin in an mutu za a dawo Allah ga mana suratu saba'i har yanzu وقال الذين كفروا هل, ننبئ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة haka suke cewa su waɗanda suka kafurta suna cewa ‘yan uwansu ba ma ba ku labarin wani mutumi ba wai gashi ya zo yana ba da labari cewa in aka katattala ku aka yaga-yaga da ku shine idan muziktu kullu mumazzaqin duk irin ka tattalawa kun fita daga hayyacinku daga yanayin halittar ku duk kun zama wani abu daban innakum lafi khalqin jadid yazo da inna din ma ta zo mai kasara saboda ma'anar rantsuwa ce cewa wai ya rantse cewa lalle ku lafi khalqin jadid za a sake tashin ku a wata halitta sabuwa sai suka ce aftara ala allahi kadiban an bihi jinnatu shin ƙarya ya ƙirƙiro wa Allah ko kuwa aljanu ne suka shafe shi kaga wannan ya nuna mana ba su san abun ba baya cikin abin da suka karanta a ilimin su na al'adar abin da suka gada na wato jahiliya saboda me littafai ba su zo musu ba to shi yasa zamu ga Qur'ani Allah na takririn wannan abun wurare da yawa wani wurin kuma ya bayyana mana yadda halittar dan adam take kasancewa sannan a nuna yadda suke mamaki din kamar farkon suratu al-mu'minun har yadda mataki matakin halitta yadda yake kasancewa don haka dai wannan babi babi ne mai muhimmancin a karance shi cewa lalle in an mutu Allah subhanahu ta'ala zai tashi mutane wannan kenan to don haka duk mutumin da bai yadda za a tashi bayan mutuwa ba to hakika bai girmama Allah hakikanin girmamawa da ta dace da shi ba akwai kuma mun san 'yan dahariya muna jin ai wasu ana ce musu ad-dahariyun addariyun Allah ya bamu labarin su a Qur'ani wannan dahariya daga cikin mushrikun akwai dahariya na zamani so in dahariyar da Allah madauke bamu labari a Qur'ani sune wanda suke cewa wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ai ba abin da ke halaka mu kawai sai zamani zamani ne haka kawai yake gudana mutum zai mutu kuma in ya mutu shikenan ba zancen tashin alkiyama duk kun ga su ma Allah madauke mai musu martani na zamani kuwa sune wanda suka zo da tsarin 'yan ba addini mulhidai wanda ba su yarda ba akwai Allah ba da kuma 'yan communism masu bin ra'ayin communisanci gaba ɗaya addini ma ba su yarda da shi ba suna ya ƙasa suna ganin rayuwar nan kawai a nan muke rayuwa a duniya kuma daga mutum ya mutu shikenan ba wani labarin sa da za a sake ji wannan yana da bambanci da aƙidar masu cewa mutum zai sake dawowa da wani yanayin daban aƙidar falsafa da mutanen indiya ko su nasu daban su wannan suka ce idan ka mutu kawai ka ya ƙare kuma ba wani abu da za a sake labarinka ya ƙare kamar yadda suke gani kamar kiyashi ne ya mutu a su a yadda su suke gani ban ce mu muke gani don mu a ganin mu a yadda yake a musulunci ko kiyashi ko kiyashi za a tasu kowa kuma sannan a ce ku ni turaban hisabi ne babu a kansu ko ba haka bane to Allah mu dauke taimake mu je dai to sai ce wabil jumlati kai a dunkule dai fa hada babun wasi'u wannan babi ne mai fadi wal maqsudu abinda yake nake nufin ka gane a wannan littafi anna kulla man abada ma Allah ghayrahu fa innahu abada shaytana duk mutumin da ya bautawa wani tare da Allah to shaydan ya bautawa wannan maganar malam al-mukrizi ya nakalto ta ne daga malam ibn al-qayyim akwai ta a cikin madarijus salikin akwai ta a al-jawab al-kafi ita ce nassin ta wannan ta aljawabul kafi ita ce ana akwai ta a igafatul lahafan duk a wannan littafan ibn al-qayyim ya faɗe su ya faɗi wannan maganganun cikin aljawabul kafi ya ɗauko wannan dan mafi yawan abin da ya rubuto mana anan ya fa'idanta sosai daga littafin aljawabul kafi na ibn na ibn al-qayyim to anan abin da ya gutsire zancen farkon in abin da ibn al-qayyim yake magana anan ya lissafo waɗanda shedan wannan zan fara mana da wanda ya faɗa don ya fi faɗaɗawa a cikin igasatul lafan tunda igasatul lafan dama ya rubuta shi ne don ya bayyana wa mutane hanyoyi da makircin shaidan yadda shaidan yake bi ya halaka dan adam to daga ciki sai da ya jero mana duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba yace masu bautawa kaza sai ya biyo musu ta gu kaza masu bautawa kaza ya biyo musu shaidan ya biyo musu ta wuri kaza kamar yadda in ba ku manta ba ko wanda suka sani daga cikin alban ilimi sun san littafin talbis iblis ko nawa na ibn al-jawzi abdurrahman ibn ali ibn al-jawzi wanda ya rasu 597 yana da littafi talbis iblis ma'ana irin cakudin da iblis ke wa dan adam yadda yake cakuda masa gaskiya da ƙarya ya ruda shi duk sai da ya bi duk wata hanya da ta bata sai da bawan Allah ne kawo a littafinsa cewa ga yadda shaidan ya biyo musu ya dilmiya su yace masu son kaza sai shaidan ya biyo musu ta wurin masu son kaza sai shaidan ya biyo musu ta wuri kaza idan mutum yana girmama dan adam ne wani malami kake girmamawa sai ya nuna maka ga yadda shaidan ya biyo maka in kuma mutum na girmama ko mala'iku yana bauta musu shi ma sai ya biyo masa ga yadda shaidan ya bi masa mai bautawa rana ga yadda shaidan ya biyo masa a cikin ƙungiyoyin musulmi wanda suka karkace ta hanya kaza shi ma ce kun ga sababin kaza yi magana akan sufaye ta hanyar shiriwa da gyaran zuciya ta nan shaidan ya biyo musu ya sa su a wannan yi magana akan shi'a yadda su ma shaidan ya biyo musu ta hanyar girmama ahlul baiti duk hanyoyi dai da suka karkace haka zai biyo a hankali a hankali har su wanda suke da alaka da babin sunayen Allah da siffofi da babin kaddara da sauran abubuwa da na akida da aka karkace to irin wannan abun ibn qayyim shi kuma da yazo a igafatul lafan sai bayyana yadda shedan din ke sa a bauta wani wanda ba Allah ba to bayan yayi magana akan masu bautar ruwa kun taba ji ruwa hmm. masu bautar ruwa su kuma ruwa suke bauta sun ce na ma suna sha ayo ba ka ba za su mutu su abinda suke cewa wai tunda dai Allah subhanahu wataala ya sa asalin kowanne abu daga halitta ruwa ne to wannan ya nuna wannan asalin ya kamata a girmama shi shikenan sai suka fara bautar ruwa shikenan suna bauta a kullum mutum zai shiga ruwa awa biyu ya tsaya a ciki tsam kaga awoyin har sun fi dan adadin lokutan da muke sallah ko ba ka banka tara su guri in ya gama sai ya zuba ruwa a kansa da fuskarsa da sauran jiki ya yi sujada kuma sai ya fita to ya kawo waɗannan yace wannan kun ga da shaidan ya biyo musu ta hanyar kallon hikimar da Allah subhanahu wata'ala ma'ana hikimar Allah cikin halittarsa ko Allah ne halicci ruwan nan ya halicci sauran halitta daga ruwa to wannan duk aikin waye aikin Allah ne maimakon su duba wanda ya aikin ya cancanci shi za a bautawa sai suka ce a'a shi wannan aikin abin da ke cikinsa na hikima din nan ya nuna yana da wani abu kamar yadda majusawa suka ce da haske da duhu ko su suka halici duniya saboda suna fassara komai alheri haske ne duhu kuma menene sharri ne ko in ce sharri shi kuma duhu ne su kuma sai suka ga ya kamata su bautawa waɗannan abubuwa to haka mai bautawa ruwa shi kuma to sai ya magana kuma akan masu bautawa mala'iku ya magana akan masu bautawa dan adam ai akwai masu bautawa dan adam ko ya magana akan masu bautawa dan adam shi ma dan adam din iri biyu al-ahya wal amwat akwai masu bautawa masu rai akwai masu bautawa kuma batattu to sannan sai ya magana akan masu bautawa aljin aljanu to anan ne ya kawo wannan magana din sai ya tattauna abinda wannan amma na kai shi malam ya kawo mana abin da shi ibnu qayyim din ya ambata ai mun san akwai fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budu ko qalu subhanaka anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna al jin aktharuhum bihim mu'minun haka za su ga wa Allah ran tashin alkiyama Allah zai tashe su wa yawma yahshuruhum jami'an ran da Allah zai tashe su baki ɗaya sai Allah ya tambaye su a ha'ula'i iyaku kanu ya abudun waɗannan ma'ana wannan mutanen da kuke gani ku suka kasance suna bautawa Allah zai tambayi mala'iku ƙalu sai su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim kai ne abin jibintar mu kai ne maulan mu ba ruwan mu da su ba mu san me suka yi ba suka ce bal amma kanu ya abudun aljinna sun kasance suna bautawa aljanu aktharuhum mafi yawan mutane bihim da aljanu mu'minuna masu imani ne ma'ana kun ga mala'iku za su zare kansu daga wannan laifin su ce wallahi ya Allah ba ruwanmu kuma tambayar da Allah zai ba wai dan bai sani bane ko amma akwai in mun lura kamar da malaman tafsiri suke cewa wasu daga cikin masu lura da wannan lafuzan suna cewa wato akwai wani abu na nuna kaskanta su masu bautar kun ga cewa a ha'ula'i saboda jin sarauta na Allah subhanahu wata'ala ba a ma ce wai su mutane ku suke bautawa ba sai aka kira su da ismul ishara saboda kaskanci cewa yanzu waɗannan ku suka kasance suna bautawa to su kuma sai suka ba da amsa tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba su bauta mana ba amma aljanu suke bautawa wannan aya ta tabbatar mana yadda dan adam ke yawan bautawa aljani kuma bautar aljani ai tace dama babbar bautar shedan ko mun san a zamanin yanzu ma akwai abadatu shaytan kun taba jin su hmm abadatu shaytan masu bautar shedan yawa su aikin su kenan ina masu abin nan a rubuce-rubucen tsofin rubuce-rubucen falsafa turanci ai kun san masu gothics kuna ji masu gothics waɗanda daga nan aka samu masu wannan ba voodoo wannan masu cin da shan jinin ɗan adam ɗin nan ko ba ku san su ba yau masu shan jinin ɗan adam ɗin nan ai asalinsu bautar shaidan ce ta ja musu da mu nan galibi cultism din aka sani kawai ake ce masa masu yan cultism to ai wannan wata falsafa ce ba zan ce mata sabuwa ba amma a zamanin yanzu an ƙara tsawwara ta an fifita ta bal har website ne da su suna da website ɗinsu ba zan ce ka je ka gani ba saboda ba alheri za a gani ba eh amma sunan su girmama shedan sun ce shedan yadda har ya kai zai iya batar da mutum kamar zai iya kokowa kenan da Allah ashe shi ma yana da ƙarfi ya kamata a kalli girmansa kun ga fikirarsu su kuma ma'ana tunda dai har zai iya batar da ɗan adam har a ce ɗan adam sai ya nemi taimakon Allah sannan ya tsira daga shaidan ashe shaidan din yana da ƙarfi tunda har zai iya ja da Allah Allah ya ce kaza shi kuma ya ce a'a to ashe ya kamata a girmama shi shikenan sai suka fara komawa wannan harkar ta bautar shaidan suna da rubuce-rubuce kamar na ambata mana da website ɗinsu da komai Allah maɗauki ya kyauta mana idan baka san kamar dai da kullum muke faɗa sanin sharri yana ƙara yana ƙara maka fahimtar me fahimtar alheri duk mutumin da bai san waɗannan abubuwan ba akwai lokacin da zai faɗa cikin su ma bai sani ba yau shi yasa yake da muhimmanci mutum ya san bangarorin batan nan iri-iri daban-daban duk san su akwai yan kaza da yan kaza da yan kaza kullum kuma kana ƙara sanin su kana ƙara nisa daga gare su kana koma cikin tauhidi wa bi ziddiha tatabayyanu al-ashya'u to mu je sai ce fa innahu abada shaytan a abada shaytanan to duk wanda ya wannan ya bautawa shaytan قال تعالى Allah maɗauki ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam shin ban yi alkawari tsakanina da ku ba ya ku ɗan adam Allah ne yake ga ɗan adam ban ɗau alkawari da ku ba kamar a ce ne mun yi agreement fa kun sa hannu ya ku ɗan adam cewa me Allah ta abudu shaitan cewa kar ku bauta wa shaitan innahu lalle shi shaitan lakum aduwwun mubin shi abokin gaba ne a gare ku kuma mubin bayyananne malamai suna cewa yana da kyau mai karanta alkur'ani ya tintintini da wannan ayar ya lura Allah ne subhanahu wata'ala ya siffanta mana na farko aljanu suna ganin mu ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu haka ne kuma ya gaya mana cewa shaidan shine alwaswasil khannas shine mai waswasi mai cusa maka waswasi da kokonto kuma shi alkhannas ne ma'ana mai yawan buya to amma a wajen adawa sai ya gaya mana adawarsa ba boyayya ba ce bayyananniya ce kun lura da wannan shi din a boye yake ba ma ganin sa amma adawarsa a bayyana take saboda me dan karkace baka san shi abokin gaba mane gare ka Allah ya gaya maka cewa shaidan abokin gabar ka ne abokin gaba kuma na bayyane ba wai na bayyane dan zaka ga zatin sa ba a'a adawar ce tasa a bayyane take bai taba boyewa ba domin tun ran da aka halicci Adam aka ce ya masa sujada me ya faru yace ba zai ba kuma ya rantse wa Allah yace in dai dan wannan dan adam ne to sai na tsaya kan hanya in bambanke duk hanyar da yazo zai bi hanyar ka sai na ture shi kuma Allah madaukaki a hikimarsa ya ce to kuje da kai da wanda suka bi ka duk yan wuta ne kun ga wannan da kai da wanda suka bi ka amma sai ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma bayina to baka da iko akan su ashe kun ga yanzu akwai bayin Allah akwai kuma bayin shaidan wanda za su bi shaidan kuma duka an baiwa dan adam din ne zabi in ya zabi ya kirki ya bautawa Allah ya zabi ya bi shaidan ya bi don haka shi yasa wa'azi zai masa amfani ka ji tsoro kar ka bi shaidan dan ka bi shaidan baka da hujja ka ce ai haka Allah ya kaddara tunda Allah ya kawo shi me yasa to Allah ya kawo shaidan din ai ya san zamu kaza zamu kaza a'a kai din dai an baka zabi da tunani ga hannun dama an ce ka bi ga hannun hagu an ce kar ka bi idan ka bi hannun hagu kai ka zabi ka bi don haka kana da damar da za a tsaye da kai dan tashin alƙiyama ai maka azaba mun fahimci wannan don haka ba wanda zai kawo hujja ce to ai tunda Allah ya halicci shaidan din ai ya so mu bata kenan Allah bai so a bata ba amma ya ga dama a bata akwai bambanci tsakanin ganin damarsa da kuma sansa da yadda sa wannan kuma duk kun gama fahimtarsa insha Allah cikin abin da ya gabata don haka ashe kenan adawar shedan bayyananniya ce a gare mu sai ce to duk wanda ya wannan fama yau sai ce fama abada ahadun ahadan kai wani mutum bai taba bautawa wani ba min bani adam daga dan adam ka'inan man kana kowane ne shi wannan da aka bauta din illa waqa'at ibadatuhu lishaytani sifa ce kaga cewa bautan nan tasa to shedan akaiwa can ai gafatul lahfan da ya ambaci wannan wurin nan bai kawo mana ba cewa yi masu bautawa mala'iku shedan ne zai zo musu da surar cewa shi din mala'ika ne su kuma saboda suna son mala'iku sai su bauta musu sai su bauta wa kai shedan ashe kuwa amana sai su dauki sun bauta wa mala'iku alhali ko me suka bauta wa shedan me san wani mutum wani mutumin kirki ko annabi ne ko wani malami ne babba wani shehi ne ko wani daga cikin ahlul baiti kana san sa to kana bauta masa shedan kake bautawa yana zuwa maka da surarsa waɗancan bayan Allah ba za su yi umarni a bautawa Allah a bautawa wani Allah ba kun ga idan kun ga mun ga misalin da Allah madauki bamu a cikin alkur'ani dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah zai tsaye da annabi Isa ya tambaye shi ko ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ko mene ittakhiduni ko wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne ka ce wa mutane ku riƙe ni da ni da mahaifiyata ilahaini abubuwan bauta min dunillahi kuma bayan Allah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ko ba haka bane sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li bai dace ba gare ni ba zai zama daidai ba gare ni an aqula ma laysa li bihaqq in faɗi abin da ba haƙi na ba ashe kenan wani dan adam ya ce abauta masa to ya faɗi abin da ba haƙinsa ba tunda annabi mai daraja irin annabi Isa Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi irin wannan tambaya to dan Allah ina wani malam wane ina malam wane ina shehu wane ina shehu wane wanda za a bauta masa har wani ma ya ce shi wane ne ya halicce shi haƙƙin rububiyya ba yau sai da na ga wannan abun ne ta mamaki ina bin wata mota a baya aka rubuta ya Allahu aka sa sunan wannan mutumin a jiki ce to wani wannan in ba jahilci ba shi yana nufin Allahun shine mai wannan sunan sunan wani malami ya rubuta wani shehi to irin waɗannan abubuwan fa suna nan fa a jikinmu ba zan ce ba mu san da su ba amma muna ɗaukar sa kaman ba komai bane wani abun wallahi wallahi ba abun wasa bane abu ne da zai raba mutum fa da musuluncin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu la ilaha illallah a jefa shi cikin waɗanda ba su da la ilaha illallah ta lalace ta bace kuma sai wuta jahannam wajibin mu ne mu karantar da mutane a ilmantar da su cikin duka abin da zamu iya yi na hikima da basira da ilmantarwa Allah subhanahu ta'ala shiryar da su haka wanda zai rika kuru-kuru ya sa ma ƴaƴansa suna abdu wane ce bawan wane an karanta wani a baya tun ce abdul hussein abdu ali ko abdul rasul in an ce wannan bai halatta ba sai su ce ai wai su suna nufin bawa ne mai hidima kun gano yadda shaidan ke kun ga dai shaidan din ko gashi inda yake batar da su in wani ya zo ya ce wa ɗansa sunansa abdul hussein ce me yasa ka sa wa ɗanka sunan abdul hussein ce ai bawan wai bawan hussein sai ai yana nufin bawa bawa mai hidima wanda shari'a ta halatta ka mallaki bawa ka yanta shi saboda baran gida ne mai maka hidima to yanzu ina hussein din kuma wace hidimar ake masa ko ina aliyu ina manzon Allah sallallahu alaihi hidima za a yi musu wannan ba daidai bane yawwa haramun ne mutum ya sa wa ɗansa suna abdun wani abu ba Allah ba Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu to ya ci gaba da ce fama abada ahadun ahadan min bani adama ka'inan man kana illa waqa'at ibadatuhu lishaytan sai face wannan bautar shaytan yake wa fayastamti'u al-abidu bil ma'budi fi husuli gharadihi sai shi mai bautar ya ji daɗi da wanda ake bautawar ta ɓangaren samun buƙatarsa ya roƙa wala Allah ya samu ko shaidanu sukan zo ta hanyar waɗanda ake bautawa mun san wannan abin yana faruwa a gumbokaye yana faruwa a wurin masu bautar gumaka su masu gunkin masu samun amfani da gunkin ai suna da wasu aljanu ko da suke hulɗa da su aljanun wani lokacin yakan tsaya ba ganinsa ake ba sai mai bautar gunki zai tsaya gaban gunkin sai ya roƙi gunki sai ya ji magana an masa magana shi mutumin fa mai bautar sai ya ji an masa magana sai to je ka za a baka nan ko wannan aljanin ne ya magana to har zuwa masu abin nan bokaye masu damfara suna da wannan da ake oracles ai da za a je ana consulting ana wato neman a tattauna da su a je a kai bukata da makamancin wannan da kuma waɗanda suke ajewa wasu na damfara a bayan wani boka sai ɓoye wani mutum a ɗaki in an ce kaza sai ya magana sai wani kuka sai a ce aljani ne wannan yan damfara suna yin wannan su kuma to duk waɗannan abubuwan ai kun ga shi mai bautar yana samun fa'idar da yake samu ta hanyar abun bautarsa haka ne ko to shine istimta'i din sannan wa yastamti'u al-ma'budu bil 'abidi shi ma wanda ake bautawa din ya ji dadin sa da wanda yake bauta masa ta bangaren me fi ta'zimihi lahu ta girmama wanda yake samu a wurin sa yana jin dadin wani ya girmama shi wannan ana zancen wanda ake bauta musu sun san ana bauta musu kuma suka yarda da bautar a kun san wannan wanda ake bauta musu ba su da ilimi ba sa cikin waɗannan kuma Allah ba zai kama su da laifi ba mun fahimci wannan amma duk da haka fa za a tsaye da su a tambaye su ko mutum an bauta masa bai sani ba to Allah zai tambaye shi kai ka bari aka bauta maka kamar da ya tambaye annabi Isa to kun ga ko ita wannan ai matsala ce da girman annabi da girman mala'ika da girman mai bauta Allah maɗauki ya ce kai kace ai ma kaza kuma sai an tambaye shi shi dai Allah maɗaukaki ya san ba a bauta masa da saninsa ba amma domin a sake nuna masa fa shi ba abin bauta bane kuma bai cancanta a bauta masa ba bai cancanci a bauta masa ba to haka nan abin zai zo wajen girmamawar haka zai ji daɗi wa ishrakihi ma Allah da kuma shirkar da yayi da Allah shedan ba abin da yake so irin kai shirka da Allah shi yasa za ku ga ai masu zuwa gun bokaye za su ce musu ka kawo kaza ka kawo kaza ko abubuwan yankan nan da za a ce ka kawo farin dan taure ko bakin dan taure bakar kaza bakin menene bakin zakara a zo a sa akan bakin dutse lokacin duhu kaza da kaza da kaza a yanka menene a sa a nemo abubuwa dai masu wahala galibi a haka ake dora mutane abinda za ka sha wahala kafin ka same sai a ce sai ka je dajin ƙasa ina ne za a samu menene turaren juda a ɗauko a haɗa shi da menene duk wani abu dai da za ka ji cewa tun da an wahal da kai to ashe alamar abin da gaske ne wannan duk bautar aljanu ne aljani ne zai ce hakan yake so a yi in kuma aka yi hakan an bauta masa ka ba da kuɗi a siyo ko ba kai ka siyo kai ba to ka yarda da wannan abu kuma kan shirka domin ka amince a yi maka shirka Allah subhanahu wataala ya tsare mu to bautawar da ake wa shedan kenan kun ga shi shedan yana jin daɗi an girmama shi an karrama shi to sai yake cewa wa zalika ghayatu rida shaytan wannan ita ce matukar yaddar da shedan zai da kai duk mutumin da yake son shedan ya yadda da shi to ya masa wannan abubuwan da yake so ya je ya bauta wani Allah me yasa malamai suke ba mu labarin wasu masu bauta mutum biyu ɗaya malami ɗaya jahili ko ai kun san kissar wannan malamai suna yawan ambatarta shedan ya zo wurin jahilin ya ce ai Allah ne shi ya zo dama ya duba yadda yake bauta kaza da kaza sai ya ce to ya yi masa sujada ashe shedan ne sai ya masa sujadar ya shirka ya kafirta sai je gun malami sai ce shi ma Allah ne ko mala'ika kai Allah ne aiko shi sai ce ƙarya kake saboda malami ya san Allah ba zai aiko wani zuwa gunsa ba shi ba annabi ba ne sai ce tafi ƙarya kake shaidan ne sai shaidan ya juya ya tafi shi ko wancan jahili ne mai bauta yana bauta Allah da jahilci sai ya yadda da wannan kuma ya bauta wa shaidan to ƙarshen abin da shaidan yake so shine ka bauta masa kun ga ashe kenan duk abin da aka bauta wa wanda ba Allah ba wa aka bautawa shaidan aka bauta shikenan abin da malamin yake so mu fahimta a wannan wuri sannan sai ce wali hadha qala ta'ala dan haka ma Allah madauke ce ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ranar da Allah zai haɗa su ya tara su baki ɗaya ga baki ɗayansu ya ma'ashar aljin ya ku taron aljanu kad istakthartum min al-ins ai kun kwashi rabo da yawa ku daga dan adam ana kun more wa dan adam da yawa mun gane saboda me ai min ihwa'ihim wa idlalihim saboda batar da su da kuka yi ihwa'i me ma'anar ihwa'i batarwa ta hanyar aiki iddulali kuma batarwa ta hanyar ilimi ko tunda ya hada su guda biyun nan yawa suna da su ma suna cikin kalmomin da zaka ce idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a da dalal da riwaya in suka hadu ko ne ma'ana sa daya igwa'i batar da mutum a bangaren aiki iddulali kuma batar da mutum a bangaren me ilimi to wa qala awliya'uhum min al-insi sai masoyansu daga cikin dan adam masoyan aljanun kenan masu bauta aljanun sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji ai sashen mu sun more wa sashe sun ji dadi da sashe wa balagana ajalana alladhi aljalta lana kuma akai wa bal ako na'am wa balagna ajalana ajalana alladhi aljalta lana kuma har muka kai zuwa ajalin da ka kafa mana ka sanya mana mun kai gare shi mun mutu mun zo gare ka kuma yanzu sai hukunci kaga sun tabbatarwa kansu kala sai Allah ya ce annaru maswaku wuta ce makomarku khalidina fiha za ku dawwama a ciki illa ma sha Allah sai yadda Allah ya so inna rabbaka hakimun alim mun tattauna akan wannan illa ma sha Allah a darasin alamun sunna ko yau a babin kaddara yace fa hadhihi isharatun latifatun sun ki magana wannan wuri fa hadhihi isharatun latifatun ila sirri alladhi li ajlihi kana shirku akbar al-kaba'iri inda Allah wannan ishara ce wata ishara yar boyayya shine ma'anar latifa abinda ba a bayyane yake ga kowa ba sai masu karatu mun gane shi sa malamai in suna rubuta littafi za su ce hadhihi latifatu bari in baka dan wani abu da ba ko ina zaka same shi ba ilimin da kowa ya karanta littafi zai fahimce shi ba latif bane mun gane amma ilimin da wani abu ne na mamaki wani bakon abu to shi ake ce ma latifa kamar ka ce wata fa'ida ta ilimi to wannan ishara ce latifa shi yasa Allah subhanahu wataala na sha ga mana duk inda Allah subhanahu wataala ya ce inna Allaha latifun khabir to yana magana ne akan zurfin ilimi ba tausasawa yake nufi kamar inda ko yake cewa Allahu latifun bi ibadihi kun ga nan yana magana tausasawa ne amma nan latifun khabir yana magana ne akan shi mai zuzzurfan ilimi ne ilimin da babai ne ke ga kowa ba mun fahimci abin to nan ishara ce latifa ila sirri zuwa ga sirrin nan alladhi wanda li'ajlihi saboda shine kana shirku shirka ta zama akbar al-kaba'iri ita ce mafi girman manya-manyan laifuffuka inda Allah a wurin Allah wannan baya nufin a cikin kaba'irul zunubi take in gane amma a cikin manya-manyan laifuka to shirka ce sama na mun san bambanci kan ma'ana mun abin da yake nufi akbarul kaba'ir nan ba istilahan ba in an ce kaba'ir istilahan ai mun sani ana nufin manyan zunubai fi muqabili ha kuma akwai ƙananan zunubai wanne ne kaba'ir zunubai su ne zunubai waɗanda akwai wa'idi a kansu ko la'ana ko akwai haddi ko wata ukuba duk inda Allah maɗauki ya ce ga abu in an yi shi akwai za a yi wa mutum ukuba kaza ko kuma Allah ya tsine wa mai kaza ko an ce zai shiga wuta ma'ana wa'idi narko kenan to shi ake ce makabira duk zunubin kuma da aka ce haramun ne amma ba a ce za a yi wa mutum wani abu a kansa ba to shi ake ce masagira an gane wannan to wannan istilahi ne na malamai ma'ana malamai ne suka haɗu akan wannan fahimta ɗin to nan wanda yake nufi da yace akbarul kaba'ir ba a wannan istilahi yake magana ba yana magana ne akan kallon girman zunubi in ana zancen zunubai baki ɗayan su girman su a wurin Allah to wanda yafi girma shine me shirka Allah sa kun gane abu to sai yace fa yawa wa annahu kuma cewa Allah su shi shirka ko ita shirka la yughfaru ba a gafarta ta bi ghairi taubati minhu in mutum bai tuba ba duk mutumin da yake shirka ya mutu bai tuba ba to shikenan ba shi ba aljanna har abada wuta zai dawoma a ciki wa annahu mujibun gashi nan ma ya faɗa wannan abun mujibun ba mujabun ba shi shirka da yake shirka a larabci namiji ne shi yasa ce wa annahu kuma ita shirka mujibul lil khuludi fil azabil azim abu ne da yake wajabta dawwama a cikin azaba babba wa annahu kuma cewa laysa tahrimuhu to nan kuma wa annahu din ba shirkar bace wa annahu ai ash-sha'n kuma yadda lamarin yake shine laysa tahrimuhu wa qubuhu limujarradin nahyi anhu faqat ba kawai saboda an haramta wato haramta shi da muninsa ba kawai saboda an hana bane me yake faɗa nan ai mun san akwai abubuwan da munin su da haramcin su an fahimci haramci an haramci an fahimci kuma cewa abu ne mummuna saboda me saboda hani ya zo to ita shirka dalilin muninta ba kawai saboda an hana bane an gane abin da ke nufi gashi zai bayyana mana ma'ana me yasa shirka ba ta da kyau ba shirka ba ta da kyau ba saboda haram ba ce kawai haram ce amma kuma ƙari akan haramcin akwai wani abu daban sirrin shine zamu ji gashi zai gaya mana sai ce bal amma yastahilu ala Allah abu ne da ba zai yiwu ba ga Allah subhanahu wataala korarren abu ne ga Allah subhanahu wataala an yashra'a ibadahu ko an yushri'a ibadata ilahin ghairihi an yushri'a ko an yi shari'a duk ba ba matsala inda ya ce shari'a lakum min ad-din ya zo da shi sulafi ko ba ruba'i ba yawa shari'a din ma daidai ne a ba zai yiwu ba an an ya shari'a a ce Allah madauki ya shar'anta wa mutane ibadata abautawa ilahin wani abun bauta ghairihi ku gyara wasalin ba ghairahu bane ghairihi ne domin gairahu gairi dinnan ba matsufi ne ko ba badal bane na ibadata ko ba sai kuna gane larabci na kun yadda haka ne ko ku ba ku yadda ba yawwa to eh dama mun kusa kariya minti biyar ba laifi ma'ana in kun bi zancen mu koma baya kaɗan bal yastahilu abu ne da korarre ne ba zai yiwu ba a shar'ance alallahi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko a hankalce ma an ya shara'a a ce Allah subhanahu ya shar'anta wa mutane ya halatta wa mutane ya umarce su ko da me ibadata ilahin bautar wani abun bauta gairihi gairihin nan ai sifa ce ta ilahi to don haka ba zai dauki fataha ba ko yawa mai bugu littafin ne kuskure ba ba wai mai littafin ba kama yastahilu alaihi kamar yadda kuma korarren abu ne ba zai yiwu ba ga Allah ma yunaqibu awsafa kamalihi ko yawa abinda zai yi tufka da warwara zai warware siffofin kamalar Allah wa nu'uta jalalihi da kuma dai siffofin girman Allah da girman alkadarinsa duk abin da zai ruguza wannan Allah ba zai shar'anta shi ba ma'ana abin da yake nufi yanzu ya dace a ce Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya halatta mana mu bauta wani abun wanda ba shi ba ya dace a hankalce to ashe kenan shirka ta samu muninta ne ta zama haramun ne ba saboda an ce karku yi ba a'a saboda a hankalce ma bai dace ba Allah ba zai yiwu Allah ya ce mana to kun san Allah shi ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicce ku to amma kuma ba laifi dai ku je wancan ma ku bauta masa Allah ba zai wannan abun ba Allah shi ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la shakhsa aghyara min Allah ba wanda ya kai Allah kishi babu wanda ya kai Allah kishi wata rana ai mun san ko da ke kun ce minti biyar ko wani sahabi daga cikin sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutum ya ga wani mutum tare da matarsa ya kama shi da kaje ka kama matarka Allah kiyaye ko wani ba ku ba insha Allah ba ko ɗaya wani mutum ya kama matarsa da wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kafa shaidu shine sai yake tambaya shi yanzu ni in ga mutum tare da matata har sai na je na nemi wani shaida mana ai a wurin kawai zai sa takobi ya fille masa kai kafin ya je ya nemo shaida kuma ai an rasa abu ai gaba yawa sun gudu kashe shi kawai zai to shine sai mutane sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kuna mamakin sa'ad ibn ubada ne ko yawa kuna mamakin kishi irin na sa'ad sai shi to wallahi na fi shi kishi kuma Allah ya fi mu kishi kishin Allah a bangaren me yake maganar abauta masa yawa Allah ya tsani abauta wani wanda ba Allah ba bayan ko shi ya halitta shi ya kaza shi ya kaza mun dai karanta wannan a baya to akwai guntun zance da malamin bai ɗauko ba daga inda masdarin a cikin aljawabul kafi maganar gaskiya tana da muhimmanci kuma shi malam ya gutsure ta ba laifi wanda yake so ya rubuta bayan ya faɗi wannan kama ya sahilu alaihi ma yunaqidu awsafa kamalihi wa nu'uta jalalihi nan ya kare muku ko ibn qayyim ya ci gaba da cewa wa kaifa yuzannu bil munfaridi bir rububiyyati وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية يا يا ذا أزتي أي زتو غواندا يكديت دا ربوبية والإلهية دا كما إلهية والعظمة والجلال دا جلمة أن يأذن يباد إذني في مشاركته في ذلك a yi musharaka da shi a wannan haƙƙin nasa au yarda bihi ko kuma yadda da shi ta'allahu an zalika uluwan kabira a ya kamata ce ya karasa wannan zancen ko yau saboda cikon zancen abin da ya faɗa ne wani shine asalin abu a faɗa ba ku rubuta ba to zan faɗa ko mutum ɗaya ne rubuta sai mu tsaya haka wa kaifa yuzannu sauran kuwa kafa gunsa wanda kuma yake so ya je aljawabul kafi shafi na 143 dama daga nan asali shi mai wannan littafin ya dauko wannan maganganun baki daya wa kaifa yuzannu bil munfaridi bir rububiyyati wal ilahiyyati wal jala wal ijlali wal ijlali ne na'am wa kaifa yuzannu bil munfaridi بالربوبية والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به سألامة تنبيه معنى بذي يوبا معنى يا يزاء ذاتي الله سبحانه وتعالى وأن شيك ليشيني ربه هو أكون ربه tunda mun san rabu dai akwai wanda ya halitta banda Allah to ya za a ɗauki bauta abe wanda bai halitta ba ya samar da kai bayan babu kai yake baka abinci wancan bai baka abinci ba bai samar da kai ba yanzu in ka tashi godiya gunwa za ka ai bautan nan godiya ce ko kamar da dai muka sha zancen kaga ba zai yiwu ka tafi gun wanda bai halicce ka ba bai baka abinci ba kuma ka ce ka tsuguna ka gode masa amma wanda ya halicce ka yake gudanar da rayuwarka shi ya cancanci a bauta masa a bashi godiya to sai ce an ya adana fi musharakatihi fi dalika aw yarda bihi sai ce ta'ala Allahu an dalika uluwan kabira to anan ya tsaya ya gama wannan gefe abin da zai kawo mana na gaba shine maganar cewa mutane a bangaren neman taimakon Allah sun kasu kashi hudu shine darasinmu na gaba insha Allah anan sai mu tsaya bi idnillahi ta'ala da fatan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah tabbatar da tauhidi a zukatanmu Allah ya sa ya tabbata tabbatar da babu wani abu na shirka da zai da zai burge shi Allah kuma ya hana shaidan tasiri a zukatanmu Allah ya sa ƙarshen kalmar mu a duniya har zuciya ita ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah kuma ya taimaki shugabannin mu akan da'ar Allah Allah ya yassare musu al'amuran su Allah kuma ya tsare mu da su baki ɗaya Allah ya hada zukatan mu akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik